إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kuma tambayoyin nan na alƙawari duk zan amsa su sai dai ba yau ba insha Allah za a amsa su gaba ɗayan su don haka za mu amsa abin da ya samu a yanzu in muka zo mako mai zuwa sai mu fara da amsa tambayoyin kuma mu cike da amsa tambayoyi insha Allah ina ganin malam da tunda ka yi nazarin wasu ko to da ɗaurin ka karanta mini ko to sai ka ɗaurin ka karanta mini wasu haka suna abin nan insha Allah ƙarfi na yanzu ɗaya fara kwata sha biyu fara kwata lallai tambayoyi su ma za su ji jiki ke
wannan ya ce muna kokari domin wayar da kan mutane game da da'awa mu ɗalibai ne kuma sai wanda muke ma wa'azi suna ganin ba mu isa ba suna ganin cewa mu ƙananan yara ne kuma mu suna musulmai ne wani ya za ka yi ya za ni da irin wannan to wai suna da'awa ne sai dai kuma inda suka je suke da'awar sai ya zan an rena su wannan yana daga abubuwan da za mu tattauna mako mai zuwa insha Allah wato yana daga cikin abin da ya kamata mai da'awa ya yi shine ya yi aiki da fahimta da hikima na daga cikin hikima a harkar da'awa idan na ga in na je ne rasuwa na wa'azi misali a saurara jama'a amir na nss in ya ce zai tara lecturers na university ya musu wa'azi za su saurare shi za su ga cewa waye ne wannan yaron da ya samu f a fefa ta misali ko to idan reni zai shigo haka sai ka tafi ka samu limamin masallacin makarantar ko wani malami da za su karrama shi su martaba shi sai ka yi amfani da shi sai ya zama maka hanyar da saƙonka zai isa in dai gyara kake so amma wani lokacin matsala ce take faruwa kun tafi za ku yi wa'azi ne a wani ƙauye misali sai mutanen ƙauyen sai suka ga wasu 'yan yara ne suka zo to wannan kuma shi ma yana nuna ba ku nazarci ƙauyen ba kenan kafin ku je kamata ya in kuka tashi tafiya wa'azi jama'a sai ku sulka a ɗibi matasa a ɗibi dattawa idan aka je inda aka taru in kuka ga cewa wannan taron matasa sun fi yawa sai ku ce to shi kenan malam wani zai mana wa'azi amma ga malamin mu zai buɗe da addu'a shi wannan dattijan da zai ku ba shi buɗe fili da addu'a da rufewa da addu'a sai a samu wani matashi sai ya wa'azi saboda matasa ne sai zan an samu tanasuk an samu fahimtar juna tsakanin waɗanda ke saurare da wanda ke wa'azi in ko zama haka sun haka ne fa kuka je kuka dattawa sun taru sai a ce to ga wani ɗan yaro nan kun gan shi a shekarar shi sha takwas ya haddata ƙur'ani zai buɗe mana da karatun ƙur'ani ya tashi ya ranjaɗa ƙira'a dattawan ne su yi tsima tukuna ya sa tashi wani tsoho irin su sai wa'azi ya ce kai mutanen nan akwai karatu kai ka ga ɗan ɗibijin cikin su ma malam to hikima kenan don haka kamata ya ku rinka shirkawa in za ku tafi na
wannan ya ce don allah malam shin mace za ta iya zuwa gurin namiji karatun zaure
wanda ta za ta iya zuwa wurin namiji karatun zaure za ta iya zuwa in har ya zama akwai jama'a a wurin ko kuma akwai mata tattara a wurin misali ai an samu daga cikin malamai sahabbai suna karantar da mata daga cikin mata suna karantar da maza saboda haka abin da kake cewa yanzu tana so za ta je ta karanta risala a wurin wani malamin fiqh na zaure sai suka tafi da ita da mijinta ko da ita da kaninta ko da wani dan uwanta ko kuma suka tafi taron mata ne suka je suka zauna malamin ya karantar da su babu laifi amma a ce ki je ki zauna ke da shi a zaure wannan bai halatta ba lallai sai a nemi wani wanda zai zan yana tare da ke mijinki ko muharraminki na'am ina hukuncin malam magana malam abubakar gumi wanda ke cewa duk wanda ba shi da manhaja ba shi da addini wato ya musulunci
babu shakka ban san wannan magana malam ya faɗe ta ba amma ya faɗe ta daidai ce cewa duk wanda bai da manhaja ba shi da addini duk wanda bai da manhaja ba shi da addini gaskiya ce amma ban san ingancin danganta ta ga ainihin malam ba amma in har ya faɗe ta gaskiya ne don duk mutumin da bai da manhaba to shi ne ba da mafita ba shi da manufa ba shi da abin da yake tafiya a kai kenan to duk mutumin da haka kawai ya yana da'awa ba a bisa kowace mazhaba ba ba shi da addini kenan don ma'anan mazhaba a nan shine addini amma ana nufin mutumin da bai rike malikiya ko shafi'iya ko hanafiya ba ba shi da addini in haka ake nufi ta wannan magana ba daidai ba ce kai tsaye domin wannan magana ba ta wuce in a haka ma'anarta take ba ta wuce ma'anar maganar tijjani ba da yake cewa rayuwar mutane ta tafi a banza sai waɗanda suka yi salatin fati in dai haka ne ma'anar ta tafi irin su dai maganar banza ce ina fatar mun gane domin abin da mutane ba su gane ba shi bin alƙur'ani da sunna bin alƙur'ani da sunna ai shi ma mazhabi ne wanda wasu sun yi aiki da shi wanda ya fara aiki da wannan mazhabin shine annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sahabbai suka zo suka yi aiki da wannan mazhabin to mutumin da yace shi ba wata mazhaba sai ce me kake nufi da ba wata mazhaba kana nufin ba za ka bi malikiya ba za ka bi shafi'iya ba za ka bi kaza ba sai yace eh sai a ce ba kanka farau ba annabi da sahabbai sun riga ka kan haka in ko yace yana nufin shi da'awar shi gaba ɗaya tafiya yake kawai to tafiya a ne ita shi kawai da'awa to wannan akwai masu wannan ta jama'a su ne ibn harabi ibn harabi al-hatimi at-ta'i wannan ita ce shine hanyar da ya dauka yake shi da qur'ani da hadisi da bible da da gidan kumburbura yanki yake gudu ne yace addini bidin al-hubbi an la tawajjaha raka'ibuhu taddini dini wa imani yace duk daidai ne duk manhaji na ne to irin wannan karkatar kace ibn harabi ne misali amma dai ka ji tafsiri akai insha Allah na'am wannan yara da a wata mata ta zuwa ƙauyuka don wa'azi alhalin da Allah ya hana mace ta da laguru ba kada muharramin ta ba.
To, wannan matsala ce da ake rikici a kai. Fatawar da nake bayarwa a da idan an samu wasu mata sun haɗa kansu za su je wani ƙauye su yi da'awa. Nakan ce me ya kai sai mata za su je. Maza ne ba sa zuwa ko kuwa maza ne sun je ba za a saurare su ba me ya kawo haka. Babu wata bukata a kai to don me za su je. to mata ne za su tafi da awa wani zai tafi da matar shi wani zai tafi da matar shi wani zai tafi da kanwar shi wannan ya halatta annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin wannan tsari zai tafi da awa ya ɗibi matan shi ko matar shi sahabbai ya wasu su ɗibi matan shi wani zai da kanwar shi wani zai da yashi wannan duk akan tafi da awa haka amma matsalar da ke faruwa yanzu shine an samu mata ne za su haɗa kansu zallar mata sai su tafi su ce za su je su yi da'awa ba tare da muharrami ba ko wannan ya halatta to da a jimillance na kan ce in har bukata ce ta kama to ba mu iya cewa babu laifi amma da na ji matsala ta zama matsalar rikici sai na ce to ina ba da shawara a haɗa kwamiti na malamai su zauna su yi fatawa game da wannan harkar domin idan matsala ta zama irin haka to fatawar mutum guda ƙara rikita al'amari take musamman kamar yadda na faɗi farkon lakcin nan tawa an samu wasu mata sun haɗa kansu sun kira kansu women in dawa suna wannan aikin to wasu sun yi musu rabbin cewa haka bai halatta ba to ko da na je ne musu lakka sai na ce to ina ba don sun yi kuka akan haka in ce malamai suna wa'azi a kansu wata a tashi a gwaggwasa ne a kushe ta da makamantansu har ta waye gari tana jin kunyar ta miƙe to idan matsala ta kai irin haka shawara ita ce sai a ce to a tara malamai waɗanda su ne ake kira malamai su fitar da mafita guda ɗaya akan wannan sai zan an haɗu an tafi akan wannan mafitar misali sai a tattaro malaman da ake ga sun cancanta in suka zo suka ce wannan aikin da matan suke yi bai halatta ba saboda kaza saboda kaza saboda kaza saboda kaza to sai a samu matan nan a zaunar da su a gamsar da su in suka ce ya halatta saboda kaza saboda kaza saboda kaza sai dai kaza da kaza to sai a gyara abubuwan da ake gani sai dai to shikenan daga karshe sai zama an tafi a bisa tafarki guda ba tare da hayaniya ba amma ba haka ban matan nan suka shiga wani gari suka je suka musuluntar da wani ƙauye idan mai ra'ayin cewa bai halatta ya zo ban ya zo ya ce to musuluncin su bai mafa irin na ɗazu kaga an samu baraka saboda haka abin da nake cewa shine na daga cikin halin da muka samu kanmu a ƙasar nan tamu Najeriya ita ce matsala dangane da ilimi akwai ƙarancin kwamitoci ire-iren waɗannan waɗanda kuma ake ganin sai zama kwamitoci ne waɗanda ke ƙarƙashin gwamnati kawai duk sanda suka taru za su fitar da fatawa ne daidai da abin da gwamnati ke so ba daidai da yadda ya dace da musulunci wannan kuma wata fitinar ce ita ma amma ni abin da nake gani wannan matsalar za a iya shawo kanta ta hanyar a samu kamar jami'ar ahmadu bello nan tunda ta saba irin haka department na arabic and islamic studies ne ko department na education ko center for islamic legal studies ne wace a tattaro malamai su zo su yi fatawa kwakwara akan wannan kowa ya zo kuma matan nan a ba su dama su ma su yi magana me yasa kuka fara wannan aikin me kaza kaza kaza haka ake a musulunci jama'a Allah ya taimaka wannan shi ne rubuta waɗansu sakure daga cikin bible da mu isa da kiristoci cewa barna ta ke cikin kafin da suna da awani ba ya ce za mu zo mu same ta in kun bi ni bashi mai zuwa akwai bangaren da na kira shi da'awatun nasara yana daga cikin abubuwan da daidai ne musulmi ya zauna ya tsamo wasu abubuwa na kazanta da ke cikin bible sai ya ware su don ya nuna cewa wannan littafin ba shi ne littafin Allah ba da kuke bi wannan ita ce lakcar Ahmad Bidar wanda ya sa mata is the Bible God's words hal kitab al-muqaddas kalamullah shin anya babin littafin Allah ne kuwa Ahmad Bidar sannan ina jin a cikin wannan lakcar ta shi ko a wata lakcar zai ce 50,000 errors in the Bible a nan ya rawaito wata magana ta wani Reverend Father ya ce The Bible is the most dangerous book on earth. So keep it under kit and lock. Littafi mafi haɗari a duniya shi ne Bible don haka maganin shi a saka a cikin abaka kuma a kulle shi. Ta bar shi ya fito, in ya fito matsala ta faru. Babban malami a Sheikh Abdulrahman Dimashqiyya ya rubuta littafi ya sa mishi Let the Bible Speak. A bar Bible ya faɗi da kanshi. zai tsatsamo waɗannan ƙazantocin da ke cikin babu ya tattara wannan bangare ne na da'awatin nasara don a nuna musu ɓarnar da ke cikin littattafansu wannan daidai ne in kun bi mu bashi za mu ainihin kawo wannan mako mai zuwa insha Allah na to malam tuna ne ya rubuta a kofar shagonsa baya tsaye wanda ya wuce dan sawu kuma ya duji akan haka shi na da'awa ne da'awa ce dole ke wai tela ne ya rubuta a kofar shago ya ce baya ɗinka wando ko tufafi ya wuce idan sawu nan ma da'awa ce in ka zo kuma kai jiyan duniya ya ce a yau ai wannan ma da sauki an samu wani malamin hadisi sunan shi khayyafus sunna shi ma tela ne ku karanta zahabi za ku ji tarihin shi a cikin sirri alamin nubala khayyafus sunna sunan shi kenan lakabin kenan wai telan sunna shi ba ma zai maka hannu wannan da ya sa maka sanarwa a sai baka ka kawo ya gwada ka yadda kake zai ya kawai sai ɗin karabin ƙaurin kawai zai san ka karaka duk da zai ba ka lokaci ba ina ba ta an gane amma an kasan za ka yi haka kuma ka biya yajin ba wato aka ce haka kawo mai likafan ya ka ce mishi ga yadda ake so aka ce ana so likafan namiji a yi biyar mace a yi bakwai ya ga malamin hadisi ne ya sai ya yi guda uku in ka ce yaya an ce ka yi guda bakwai ko guda biyar ka yi guda uku sai ce haza huwa sunna haka za su fahimta da rasulullah wannan ita ce sunna haka aka yi manzon Allah sai ce kai ba ka san sunna ne sai ki gaba da maka wa'azi ta kara maka je ka kira wannan daidai ne kike ne karko kudin shi da aljiyo zai ko khayafus sunna kenan kasashen musulunci da dama za ka je wurin babin salin sai ka ga an sa ba ma aske gemu a nan ba ma aske gemu a nan na haka za ka je su maka kwastar su maka gyaran ka za su maka gyaran ka ba da ka ce gemu sai ce la haza la ya hillu alam fara la ila kai ba ka ga sanarwa ba mutum a kofar shagon hannu ba ma yi ba a aske gemu a nan don aske gemu haramun ne duk wanda zamun da ya aske gemu to ɗaya ne da wanda ya aske Allah ya kiyaye.
malam yace wannan muna son kai bayani akan tasirin da waƙe-waƙe da kaɗe-kaɗe ke yi a cikin da'awa
to wai wajen yaɗa da'awar a yi kiɗa a kira mutane da da'awa da kiɗa ko barnan da a wannan abar mu za mu zo akwai babu mai zaman kanshi tasiri da ɓarnar da kiɗa da waƙe-waƙe suke yi da da'awa za mu zo insha Allah sai ka ga sista da hijabi da niqabi tana ɗauke da littafin soyayya kuma a cikin hijabinta ko ka buɗe bulogul maraminta ka ga cd a ciki na yan drama to za mu zo mu magana insha Allah ya kadi Allah wa amma kana mas'ula na wannan yace menene hukuncin karanta da qur'ani ko mutum ya karbi kuɗi domin karantawa
karantar da alqur'ani mutum ya karbi kuɗi yana ɗaukar ma'ana idan sharaɗi ne kai ba ka karantar ba sai in za a biya ka wannan bai halatta ba amma zuwa suka suka ɗauke ka ka zo ba ka karantar mana da ƙur'ani sai da gama daidaitawa tsaf sannan duk wata za mu rinka baka kaza wannan babu laifi haka sharaɗi akan karɓar wani abu dangane da karantar da alƙur'ani shine hadisi yake ishara dangane da haramcin shi jama'a amma in ba haka ba ka karantar da wani abu na daga alkur'ani an kawo wani abu an baka ba wai mashrutun alai misali ka zo kana karantarwa da ka zo kana karantarwa sai zama daga ina kake tasowa daga gyalle su kake tasowa ka tafi tukur tukur kana buƙatar mashin ko baka buƙata kana buƙata to a ce samari ne ko 'yan mata ko wasu mutane ne a tukur tukur suke son ka karantar da su qur'ani wani ka ce haramun ne kuma ka karɓi wannan mukafa'a da za ta taimake ka don ɗauko kanka daga gyalle shi zuwa tukur-tukur sai ka ce to shikenan duk wanda nake da hali zan zo ran da ban da hali fa zan zo ba shikenan a haka haka sai makarantar ta ɗaiɗaice don haka sharaɗi ne aka hana amma in don sun kawo wani abu sun baka wanda suka ce ga abin da za mu rinka baka wannan shine insha Allah malam mutum ne ya samu mata zai aura amma ba kabilarsa ɗaya ba yana da yakin na taimaka masa a wurin da'awa na'am so zai iya barin maganar mutane cewa ka auri na gida yar asali makabilanka ya aure ta
to wannan tambaya wani mutum ne ga wata wadda ba kabilar shi ba yana so ya aure ta za ta taimaka mishi wajen da'awa amma kuma ga mutanen shi suna ta cewa ai ka aure yar asali yar gida ya fi to ni ban ganin da aka ce ma tukuna a aure yar gida yar asali din ya fi ban taba ganin wannan ba kuma ban taba ji ba domin misali ku saurara jama'a mafi yawancin matan da annabi ya aura shi ma ba kabilar shi bane don mutane ba su gane ne kabila ba saboda haka in ana nufin kabila wannan bai rabe wannan bahaushe wannan ba fulatani wannan nyamuri wannan baya hana aure jama'a domin makasudin aure dai shine musulunci a cikin gidan annabi kun san akwai da yahudiya yahudawa gidan annabi guda biyu ne da suka musulunta yahudanci kuma yare ne yahudanci kuma addini ne amma annabi ya auri safiya safiya da yahudiya ce annabi ya auri jiyariya jiyariya da yahudiya ce amma annabi ya aure ta suka kyautata imani suka kyautata mishi wajen da'awa saboda haka waccan magana ta mutane maganar banza ce dama ba ta cewa wai ka auri kabilar ka ko kaza ya fi wannan tayar da kabilanci ne kai wanda babu shi a musulunci jama'a kuma idan ana son maganin wannan sai an tashi an yi aiki a cikin da'awar shine a yamutse ya rabu ya auri da fulatana in ya murya auri kaje da fulatani ya auri kafa kiɗo gaba ɗaya shi ne kawai abin da ra'ayi wallahi shi ne abin da suka yi jama'a in ba haka ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba kabila ɗaya bane kabilu ne mabambanta yarurruka ne daban-daban yanzu abu hurara balarabe ne amma ba irin larabcin annabi yake yi ba sayyidina umar shi na yana da larabcin da ba irin na annabi ba haka abubakar wannan adawi ne wannan tauni ne wannan kuma hashimi ne to lokacin za a ɗauko irin wannan ba za ta yi kyau ba don in ka taho cikin hausawan kuma sai a ce to wannan baka tsine ne wannan kuma ba kano ne to haka je kano kuma sai a ce wannan yan cikin gari ne waɗannan yan haɗe da ne waɗannan yan kura ne to haka to kuma sai a ce wannan ba zazzabi ne na ina na kaciya ne wannan ba na so ba ne to wannan irin wannan sharri ne jama'a wannan ba zai kai mu ga ko'ina ba da haka duk wadda ka ga ta dace ka aure ta a bisa sharaɗin da shari'a ta kawo na addini da ɗabi'a ka aure ta kuma inda za a yi hakan kamar yadda na ce yanzu misali ba fulatani sai auri nyamura idan suka haifi ɗaya sai su ba da ya rabe shi kuma in suka haihu sai ya ɗauki kaje ya ba sai a ramu sai ɗan da za a haifa na bakwai shi ya sunan shi shi ma bai san sunan shi ba ba da yi maganin kowa ke ai da bakin kowa shi ma bai san sunan shi ba kawai na ka taɓa shi ne zai ce shi musulmi ne to shi kenan huwa sambaku ne musulmi na an zauna lafiya Allah kiyaye na'am maran aya da ke magana akan ruhi a cikin isra'i na'am me yake nufi da kalil a cikin ayar to ban gane tambayar ba ayar da ke maganar ruhu a cikin isra'i me yake nufi da kalil a cikin ayar wata aya ce to ina laramomin nan kuma kuntum yadina illa kalila yas'alunaka anir ruhi qul ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wani ake nufi da qalil din wallahu a'lamu abinda Allah madaukakin sarki ke faɗi a ƙarƙashin wannan aya kamar da hadisi ya zo sahihi cikin sahihul bukhari daga sahabi abdullahi dan mas'udin yace suna cikin tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallama a madina sai suka zo za su wuce yahudawa sai yahudawa suka ainihin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama za su yi mishi tambaya game da rai da suka tambaye shi game da rai sai ya sadda kai ya shiru ibn mas'ud yake sai mu gane wahayi yake mishi can sai muka je na karanta wa yas'alunaka anir ruhi qul ar-ruhu min amri rabbi a wata qira'a haka ta zo a riwayar hadisin wa ma utitum min al-ilmi illa qalila a wata wa ma utu min al-ilmi illa qalila a wata wa ma utita min al-ilmi illa qalila a nan yana nuna mana cewa wannan ayar da ta zo tana magana a kan annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai da kuma yahudawa wa ma utita min al-ilmi ba a baka ilimi ba sai kaɗan wa ma utitum ba a ba ku ku musulmi sai kaɗan wa ma utu ba a ba su su yahudawa ba sai kaɗan to kalmar kalil din ake tambaya mecece ma'anar kalmar kalilu din nan wallahu alamu a yadda ka ji shi ne ma'anarta ishara akan cewa kar ka bugi kirji dama ilimin da aka baka ba ya kai ya koman da zaka iya amsa komai bane kar ku bugi kirji ko yahudawa ilimin da aka baku ba ya kai ya koman da za ku kure sanin komai ba don haka abin da baku sani ba ku dauka kowa ma bai sani ba haka kuma musulmi wallahu alamu amma ta zuka karanta tafsirin ibnu kathir na'am dan Allah malam ciyarwa da saduwa da sutura da makamantansu shine haƙƙin aure kawai sauran su hira sakin fuska magana mai daɗi ka kalle shi ka daɗi ko ka kalle gaban ka ya fada shi ba shi a cikin haƙƙin aure ha ka ji wata ta kara wuri na ne ba tambaya take ba ta kawo kara ne haka ya faru da sayyidina Umar wata ta zo ta ce wa umar miji na kwana sallah wuni azumi ya ce ni'imar zauji zauji ma da da mijinki kin more irin wannan zamani a kin more ina ta maimaita wallahi sumun laila wa sumun nahara wa sumun laila ina cewa ni'imar zauji zauji ma da da kin dace kin a ustazu wannan kala sai ubayy ibn ka'ab yana gefe sai ce tana kawo kukan mijin baya ba ta haƙƙinta ne sai ce a kai ka gane ya ce to da daddare ya kwana sallah ya yi na azumi da rana yaushe ya saurare ta wannan tana cewa ne ci da sha da sutura wai shi ne haƙƙin aure kawai wai baya daga cikin haƙƙin aure ta kalli mijinta ta ji daɗi to wannan yana nuna baya yin ado kenan baya yin ado kenan abin da take cewa kenan da haka wannan kararrawa ce ake kaɗa ko kowa ya dubi jikin shi kana wanki da guga kana a yi ruwa ruwa na fata sai ta samu ta zama vocal yau ta samu hanyar da za ta yi magana na ɗaya kenan ruwa kuma irin kakannin mu ne ba fulatani ne sai sa riga a cikin leda sai ya fita bayan gari ya jajjara jikin shi ya sa in ya dawo kuma ya mayar ya sake sawa wadda ta saba gane shi ruwa adon a nesa yake yi shine akwai wanda in yana gari baya ado amma da yayi tafiya ba kan inda aka ganshi sai a ganshi fes fes amma da an dawo gida ba sai a same shi kaca kaca tana kawo karan mijinta baya mata ado to haƙƙi ne miji ne wa matar shi ado Allah ya kama ku maza Allah ya kama ku dama ina da wata lacca wallahi yanzu ma na tuna yanzu na tuna ina nan da wata lacca da ne alƙawarin zan amma na manta a kullum sai ina ganta a ofis sai in tuna tana nan na aje ta haka lakcar ita ce ko kana so kai ma ka soka Taken lakcar tawa kenan na faɗa zan yi ta ma wala na manta sai kullum na shiga na ganta sai tuna yanzu sai na tuna wato da na zo ne kasar ɗin asarimul battar ne na arba'in da takwas aka ce ga sihirin halal mata su rinka tsafta mata su rinka girki mata su rinka tafiya mai kyau su rinka magana mai kyau su rinka ladabi aka rigirgiji mata suka ji zafi amma sai Allah ya sa albarka sai suka gyara to maza har daɗi suke ji in aka haɗu ni ta mala Allah wallahi a Madina mun haɗu da wani bana ta mala Allah ya saka da alheri ta ga kasar din naka na mata ya gyara mini gidana sai na ce zan biyo oda way round kai ma zan biyo maka wato maza sun ji daɗin kasar din nan sun yaba saboda su a wurin sun ɗauka an kawo mata farmaki ne wata tana nan ta bar ko ta bar kaza ta bar kaza to shi kenan duk malama ruwa tana masa asiri amma Allah ya sa sai ni wata magana na ce wallahi muna faɗi ne don ku gyara kuma sai na san Allah ya sa albarka sai suka gyara to wannan sai ne nazari akwai madubin maza da yawa ba sa ado ba sa tsafta ba sa yanke kumba ba sa taje kai ba sa brush ba ya taje gemu ba ya gyara jikin su hular su ta zauna rigar su ta zauna sai kai sai da ya fito ya haka sai su kenan ko uwar gida ba mu da muke tare ina ya ta shawa ta ya ta shawa ta ya ta shawa ta sai kana dan gyara abubuwa ka zauna gaban madubi ka gyaru sannan ka ce ka zo ka auditin ɗinka ka zo ka auditin ɗinka ka duba ina ne bai majin ba misali wallahi tana da haƙƙin ka ganta ta yi sha'awa ka ganta ka burge ta ibn abbas ya ce nakan yi wa matata ado kamar yadda nake son ta mini ado al-imam al-bahaqi ya rawaito wannan asarin da isnadi sahihi jama'ar musulmi wallahi matsalar ba ta wasa ba ce mata za su fito su ga samari sun yi ado sannan ta rinka ganin mijinta kamar son da za a ga abin nan da shi ranar sallah jiji-jiji haka an yi wasan sallah da shi ba ba za ta yi sha'awar ka ba yawancin mata in sun gina girki da yamma za ta yi wanka ta gyara jikinta kai kuma ka dawo kasuwa kana wari kana karni kana amani kuma sai ka zo kawai ka rugurguzo jikinta haka har dole ka rinka tana ra'ina ra'ina kana tana kai da kai dole ka rinka tana kai da kai saboda haka haƙƙi ne akan miji lalle ya yi wa matar shi ado kuma haƙƙi ne ya sakan mata fuska kamar da yake so ta sakan mishi ba dan kai ba saboda jimillar umarni da Allah yake cewa walahunna mithlu allazi alaihinna bil ma'ruf mata suna da irin haƙƙi akan maza irin wanda aka dora musu su yi wa maza don haka duk abin da aka ce to maka to kai ma kai mata har ladabi jama'a har ladabi ba an ce mata ka ce maka ladabi ba kullum malaman mata suke cewa su yi ladabi har kai ma an ce kai maka ladabi kaka zo kawai ka kira ta in ya ce haba ka yi bakan ta kai yanzu ita ce ina kake me za ka ce ba ladabi annabi ya shigo gida aka ce mai matan shi ladabi da ya shigo yana neman abinci me yace ma me yace ma Aisha cewa ko kuna da abinci a nan ko kuna da kaga sai magana da ita kamar yadda bahaushe ke magana da sarki sai mai da ita jam'i ko kuna da bai ce ko kina da na ɗaya kenan na biyu Allah madaukakin sarki ya wajabta musu lallai su mana biyayya amma ko ka san cewa in suka bi mu suka bi mu muna wulakanta su za su zo su tubure saboda tarbiyyar da muka musu ashe wannan yake nuna don kiyaye biyayyar da take maka dole kai ma kai mata don haka gaskiya saboda Allah waɗannan abubuwan duk da ta faɗa haƙoƙi ne akan maza mata su yi musu kuma haƙoƙi ne mata su yi maza don haka ko ka ba ta abinci ka ba ta abin sha ka mata sutura to ka rinka zama kun ga ta yi kukan hira kun san hiran nan da ta yi kuka da ita da yawancin maza ba ta hira da matansu in ka ga ya shigo gida sha ɗaya ce ta yi yana zuwa sai faɗa gado da ya faɗa gado shi kenan sai fara lalubar ina take da ya biya bukata shi kenan zai ja dunkule haba kamar muhuri arziki ne yake haka kawai da ya in ta gan shi da mageto yana da bukata an da bukata sai tafi neman nama kawai jama'a ku ji tsoron Allah kamar da nace wannan ba tambaya fa take ba gaskiya in ma tambaya ce to wannan tambayar is an indirect question akwai manufa akwai sako akwai wani strong message a cikin wannan tambayar sakon ku shine maza su kula da waɗannan haƙoƙin ka rinka mata dariya ka rinka zama kuna hira annabi yana zama yana hira da matan shi sallallahu alaihi wasallam har wata ran yana zama sai ita ma Fatima sai ta zo ta zauna yana zaune yana hira da matan Fatima ta zo ta zauna to Fatima ta girma Aisha sannan kuma Aisha tana kumbin cewa ni kuma uwarki ce don miji matar kaza kaza kaza misali to dan idan aka zauna sai ka ga zaman haka it's not communicative ba dan sasantawa ita wannan tana ganin ni ai ubana ne kuma na girme ki kuma nan gidanmu ne kuma ba ki haihu ba ma ba irin abubuwan ba kenan ita kuma tana ganin oho dai ni dai uwarki ce don ubanki nake aure ka baka ba misa so irin waɗannan haka sai dan rashin jituwa haka har sai ya hada annabi da Fatima da Aisha shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Aisha ke yar jaki hankali da kanki ba wanda zai taba mini ita in kyale ta idan na ga tsakani na da ke kamar tsakanin wane ne da matar shi to shikenan sai kuma fada ya juya ya zama hadisi sai Aisha ta ce to waye labarin me labarin wane da matar shine annabi ya ba su labarin wani dogon hadisi aka ce auren hira ne da wannan malamai suka ce hira ba ta halatta ba sai hira bayan sallar isha ba ta halatta ba sai hirar da ake da bukata akai daga cikin hirar da ake da bukata aka ce mai gida ya hira da matar shi saboda haka hira jama'a sunna ce ka zauna ka yi da matarka ƙara fahimtar juna kuma an ba ka hira da matarka ni abin da nake cewa munafunci ne gaskiya ba munafunci ina nufin nifaq al-kufri ba munafunci ne na aiki sanda kake neman ta ba hira kake zuwa ba a aika neman ta a rufe gida to yanzu kuma ba za ka hira da ita ba ai wannan kimibibi ne ko kuma ba ba hira yake zuwa ba ya zauna ya san hira ya san hira in ta ce wallahi bacci nake je ce haba dai ni da Allah ki dan yi hakuri wannan ki yi hakuri wallahi wallahi Allah ya taimaka saboda haka gaskiya a rinka ba su haƙƙin su jama'a Allah ya taimaka
Assalamu alaikum malam dan Allah ina haɗa ka da birnin Allah ya fi mini abin da na yi ma
wannan matan baya ce wayan ya fi mishi abin da ya mini ni dama ba kai mini komi ba ban ban san ka ba ban san abin da kai ba ɗaya kenan in kuma cutarwa ce game da da'awa dama mun mai riga mun kafa ka'ida kafin mai cutarwa ya cutar da mu mun ce mun yafe dama wallahi musta'an Allah ya kiyaye na yace malam idan mutum zai koyi tafsiri wani iri ya kamata ya nema ya koya
wato idan mutum zai koyi tafsiri malamin yana tambaya wai wanne irin tafsiri misali raddul azhan ko jallalai ne a'a ba da haka ake koyan tafsiri ba misali idan mutum zai koyi likitanci ai ba cewa za a yi wani littafin likitanci zai je a koya mai ba zai je wurin wanda yake kwararren likita gogagge kuma mai karantar da likitanci daga haka ba a fara gino shi a fara gino shi har a kai lokacin wato abin da yake faruwa jama'a rana ɗaya ba a cewa za a koya maka tafsiri kafin malamin kai ce zai koyar da kai tafsiri zai koyar da kai wasu ilmoni tukuna sannan sai ce to yanzu an kai lokacin da za a koya maka tafsiri saboda haka in ka fahimci wannan da kyau ranar da malamin ka zai karantar da kai tafsiri na nufin sai an shawo wata doguwar tafiya sannan sai ga to nuna ka ta kai a koya maka tafsiri to ba rabbul azhan zai ce ba ko jallalai ko ibnu kasirin a'a ayoyin alkur'ani ne zai ɗibo ya rinka nuna maka ga hanyoyi da ƙa'idojin da ake bi ana fassara su in ya koya maka sai ce maka to kaga wannan hanyar da aka bi eh kaga wannan hanyar eh to a bisa irin ta ne abubakar gumi ya rubuta raddul abhan to yanzu da ka ɗauki raddul abhan ka karanta an koya maka ka'idar da ya biya rubuta sai da ka karance shi ka fahimce shi sai kuma ya ce maka kaga wata ka'ida kuma da ake fahimtar waɗannan ayoyi in ya gana ka fahimta sai ce kaga wannan ka'idar eh to a bisa ita ibnu kasirin ya rubuta tafsirin shi to da ka je ka dauki tafsirin ibnu kasirin sai ka karanta ka fahimta sai kuma ya karantar da kai wata ka'ida sai ce to ka ga wannan ka'idar eh to shauka ne a bisa ita ya rubuta nashi tafsirin to da haka sai a waye gari a lokacin sai da aka karantar da kai ilmomi masu yawa sannan aka zo karantar da kai tafsiri a wajen karantar da kai tafsirin kuma ane ana nuna maka yadda tafsirin yake da salon da ake bi da irin yadda aka bi aka rubuta tafsirai a wannan salon sai ka je kana karantawa wannan kuma zai nuna maka ne zai nuna maka sadda ake karantar da kai tafsiri za ka waye gari kenan kusan littattafan tafsirin nan kana bin su kana karanta su to ran da malamin ka yace to yau an yaye ka yau an yi graduation an yaye ka ka tabbata ka iya tafsiri zai zama a lokacin nan ka san duk waɗannan tafsiran kuma ka karanta su kuma ka san a tsarin da aka rubuta su to in ka zo ka zauna ka fara tafsiri sai a ji kamar kai ne ibnu jarir ne tabarin zamanin ka Allah ya taimaka amma irin yadda wasu suke zuwa koyon tafsiri mutum ya rike jallalai ko rabbul alhan ana karanta ana fassarawa wannan ba hanya ce ta koyon tafsiri ba sam ba da haka ake koyon tafsiri ba na'am malam muna neman addu'a daga gare ka da fatan Allah ya aurar da mu domin muna cikin wani mawuyacin hali to Allah ya aurar da ku Allah ya fitar da ku daga mawuyacin hali na yi addu'a ko to Allah ya karba
wannan har ta tambaya da turanci na'am so what is the role on using the military defenses example totally for performing ablution sannan during rainy season isha and maghrib prayers are joined if one missed the maghrib can he join the isha with intention of maghrib and if one joins the isha from the fourth raka what should he do after the third raka sit and do until the imam does the clean kenan to wannan tambayar da turanci a kai mun kuma gashi mun yi wa'azi da hausa kuma mafi yawancin masu sauraron mu ba su jin turanci haka zan iya cewa domin ba ɗaliban jami'a ba ne mutanen cikin gari ne suka zo to me ya kamata in ce kenan sai in ce tun da dai har mai tambayar nan ta rubuto ko ya rubuto da turanci ina fahimtar ya zo wurin nan ne ya ji wa'azin nan ya kamata a bashi ansa da hausa wato tambayar farko ina hukuncin musulmi ya yi amfani da kayan aiki na gida waɗanda suke na zinare kamar butar zinare butar zinare ko ta halatta ta halatta kwanan zinare ne da kofan zinare bai halatta ba ko agogon zinare ko zoben zinare amma buta ta zinare ko fitila ta zinare ko ka zo kai ne yalla a maka tirakun glove na gidanka da zinare wannan halatta malamai sun tabbatar da haka ku karanta littafin subul salam a karkashin sharhin hadisin huzaifa a babul babul aniya ko dan haka ya halatta na biyu wai mutum ne lokacin lokacin ruwa ya zo an haɗa sallar magariba da isha sai ya samu sallar isha ita kadai to ya zai yi da magariba ko kuma ya zo ya samu sallar an yi raka'a ɗaya shi kuma sai ya samu liman a raka'a ta uku sai ya shiga da niyyar cewa sallar da zai yi sallar magariba ce tare da cewa liman kuma sallar isha ce in liman da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillah